Allah da kai ni ka fara batu mafi girma dangon kadai na amin tunane mai alfarma baiwar da kai mani da ka daɗo ta yanzu ma bangar kuwa ta tsari dan zan shige fama ka nufa na cin mahako ba da iyawa ba wane mutum maganar subhana mai girma kowar rike qur'ana ba zai siyace ba الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته shirin taskar alkur'ani wanda ke zuwa kamar kullum ta aminci rediyo mita 300.9 kamar kullum gwanayen alkur'ani da muke tare da su kamar gwani ahmad isa ka shahara gwani ibrahim ya bahara gwani abdulbasid gwani rabi'u fage da ni misbahu ali baba gwani kamar kullum yau ma muna tare da ku kusance tare da mu insha Allah ta'ala
fito ba khairul anami da bai taba kuskure san ba tadiyan gidansa da matayansa ba wai ba da sahabu dan ba san su da saba manzo ba wane mutum maganar subhana mai girma kowar rike qur'ana ba zai siyace ba yayan wa ku kawai ta ku ƙara sauraro ku ji baitukan da yau na nufaci in rero da akwai bayani mai falala da zan tsaro kowa ya buɗe bulutus ɗinsa zan turo saƙon da in ka jike shi ba ka tsiyace ba wane mutum maganar subhana mai girma kowar rike ƙur'ana ba zai tsiyace ba ya'yan uwa ku sani ƙur'anu mai sarki, saƙo ya zam daga jalla maɗaukakin sarki, zuwa ga bayi don sha'anan su yayi sauki, da nufin su bi shi gaba ɗai kar ya zamsinki, domin su shirya tuba su zamo batattu ba. Wane mutum maganar subhana mai girma kowar rike ƙur'ana ba zai
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليمات على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله Allah ya sake dawo da mu wannan shiri mai albarka na taskar alkur'ani wanda kafin na yi magana na ji gwani misbahu babu gwani dama da ya riga ya bude in ce ya introduction kenan zan ce ko kuma ya yi gabatarwa wanda alhamdulillah kamar yadda kowa ya sani wannan shiri ne wanda yake zuwa duk sati ranar litinin daga karfe uku na yamma zuwa karfe hudu wanda kuma jagoran shirin wanda yake gabatar da shirin shine gwani ibrahim mai tsahara wanda kuma abubuwan da ake tattaunawa a cikin wannan shiri shine abin da ya shafi mutashabihat na alkur'ani shine kamar harji kenan da loga da duk wasu sirrika na alkur'ani wanda za su taimaka wa mai karatu ko mai rubutu wajen samun sauƙin sanin alkur'anin wanda kuma alhamdulillah kamar yadda muka sani tun baya can an taho ana yin tambayoyi yan uwaye suka kira waya a zauna a tattauna kan tambayar da suka yi wani ibrahim mai ba da ansa gwargwadon iko tsawon satin ko kuma wani satin ko sati biyu lokacin har wata ɗaya ma har fiye da haka ma to alhamdulillah daga baya sai aka shawarar cewar ya kamata a kamo sauka daga farkon suratu fatiha kuma mu ga abin da allah zai yi wanda an bi kowanne ɗaya bayan ɗaya dalla dalla tun daga bismillahi an zo ar-rahmani an zo ar-rahim alhamdulillah da duk bambance bambancen su lillahi billahi fillahi alallahi ilallahi da duk irin wannan nau'o'in minallahi haka gwani ibrahim aka bi fillah fillah har an zo as-sirat al-mustaqima mai kumsa wanda a daidai lokacin da aka zo wannan mustaqiman ta kumsa ta suratu fatiha to shine lokacin sai shi gwani ibrahim ya ga dacewar a ce a karanto waƙe na kumsa da irin kokare-kokare da manyan malamanmu da gwanayenmu suka yi a can baya Allah ya saka musu da alkhairi wasu suka rubuta waƙen nan da harshen larabci wasu da hausa haka suka yi na kuri da sauran dai hikimomi har da waƙen jan zawaidi ma ban sani ba watakilin an zo da'i da ani gwani ibrahim watakilin zai karanta da'i da ani zan fara wanda wannan zai taimaka kwarai da gaske wayannan abubuwan wato mu muna ganin su abubuwa ne waɗanda suke kamar masu sauƙi a tsangaya amma wallahi gwani misbahu ba za ka san tsangaya shakundun bace ta tattare duk abin da ake nema na harkar karatu sai mutum ya tsinduma zan ce ko kuma ya tsinci kansa a cikin karatun zamani abin da nake nufi karatun zamani karatun aji na'am in ka tsinci kanka wata ko a jami'a ko kuma a irin kwaleji haka to wanda ya dora zai yi karatu a nan zai gano cewa musamman wanda zai karanta abin da ya shafi harkar addinin musulunci ko kuma abin da ya shafi harkar larabci na'am wallahi mutum zai gane cewa ashe tsangaya zama ake karatu ne wato ake koya maka shi a darasu komai da komai wato gwani abdulwasu in na fahimce ka na'am kamar yadda wasu mutanen suke ganin cewa mutanen tsangaya kadai iya gundarin alkur'ani suke akai suka tafi akai kada suka ce ba ka bane eh a ba zan ce ba haka bane ba a zahirin abin na'am za mu ga cewa eh haka ne iya gundarin qur'ani suka tafi akai Hmm.
amma in aka ba a karkashin ƙasa sai ka ji wasu ilimai ne masu tarin yawa waɗanda suke tafa da su suke samun su a cikin karatun da ake koya musu a wannan tsangaya kuma magana ta za ta ƙara fitowa cikin abin da na gaya maka cewa sai mutum ya tsinci kansa misali a irin makarantun zamani haka na'am ko jami'a ko wata kwaleji ko dai wani yanayi a nan za ka gane muhimmancin abin da malamanka na tsangaya suke koya maka ashe ba karamin abu ba ne saboda idan aka zo ana yi muku misali abin da ake cewa imla'i malami zai zo yana imla'i sai kaga mutum yana ta durudurun yadda zai rubuta wata kalma kai mutum tun ka riga ka sallame ta qur'ani sai kaga in mutum ya zo hatta a karantawa a baki kai ka riga ka san yadda ake karanta alifi mai laftara Na'am.
laftarar sama a laftarar ƙasa i laftarar tsakiya u to wannan shi yana taimakawa sosai yadda ya kamata idan mutum zai fara magana daga farkon jumla in laftarar tsakiya ce kai ka san u zaka ce to amma a wannan lokacin Mm.
kamar na ce ushuru na shuru yawwa Irin makamacin- kaga- yawwa kaga kaga yanzu hushuru ai laftarar tsakiya ce ko na'am to yanzu wanda ya zo shi bai zo ya zama tsangaya ba shi ba ya masa darasu ba shi bai san yadda tsare-tsare suke ba sai ya zo ya yi sabon zama ya koyi wani abu da ake ce masa ilmul khaddi ko kuma ilmul imla kai ko ba- ba ruwanka ba ka san sai dai ka gani a aikace ka iya sha aikace wannan kuma daga bayan ka zo ka san yadda ake yi ko kuma ka zo ka dinga koya musu ga yadda abin ya shiga yadda abin yake cikin sauki to don haka dai a takaice wannan shine har muka zo muke uh, gwani Ibrahim alhamdulillah Allah ya saka masa da alkhairi aka fara karanto wannan wake na kumsa wanda yanzu ina ji muna cikin sati wajen na hudu duk satin da sai ya zama an samu wani dan abu da ya dan sami yankewa ba a samu an kammala ba muna da sauran wajen irin goma ina ji ko ishirin har yanzu Gaskiya ne To gaskiya.
alhamdulillah ina tsaka mun fara wannan tattaunawa gwani Isa Ahmad ka shahara gashi ya karo su wanda yake mu shine jagora uban tafiya eh madugo uban tafiya eh ko mai karni mai zamani to Allah ya saka masa da alkhairi zan bashi yanzu ku gaisa kuma sai mu dora mu ji kuma abin da zamu ci gaba da tattaunawa akai insha Allah To alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin سيدنا ونبينا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يوم أما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh To alhamdulillah daman na zo na samu shiri ya yi nisa amma ci gaba da tattaunawa a cikin abubuwa masu matukar muhimmanci wanda daman ɗazu muka yi tattaunawa tare ba- da baba gwani no cewa na ɗan makara ban san yaya al'amarin zai kasance ba sai ke ce mun ai lallai in Allah da zai yi maza ya zama wani ai gaba gaskiya ne to kuma nake ce masa ba mu tattauna da dukkan sauran gwanayen ba akan menene abin da yake faruwa to amma dai ban sani ba ko shi yanzu sun tattauna da gwani ibrahim ko kuma kai gwani abdulbasit Ba kun mu yi magana ba.
tattauna duk cikin ku abu wanda ya magana da Ba mu yi shi magana ba amma dai muna kyautata zaton zuwansa insha to Allah to Insha alhamdulillah Allah.
to alhamdulillah to tunda dama na zo na samu ana tsakiyar tattaunawa Mm.
to ah, ba zan mai da hannun agogo baya ba kawai zan so a ci gaba da abin da ake tattaunawa daga nan sai kuma ku je mu da yaya al'amarin zai ci gaba da za a ci gaba da kawo shawarwari Mhm.
da kuma nasihohi a wajen su yan uwa da kuma sauran abubuwan da kullun shi wannan shiri na taskar alkur'ani ake tattaunawa a cikin wannan shiri wanda ake gabatarwa a nan gidan rediyo aminci a a- wanda ko da wani lokaci ake gabatar da shi ranar litinin a karfe uku zuwa karfe hudu wanda kuma kamar yadda daman na ce na yi alkawarin ci gaba da tunatar da ku shirin gwanayen alkur'ani ne wanda kuka sani ana yi a cikin wannan gidan rediyo mai albarka sannan kuma aka ce shi shirin gwanayen alkur'anin ba a daina yinsa ba Mm.
ana nan ana yin sa illa iyaka shi wannan shiri namu An canza shi masa eh, suna.
inda aka canza masa suna Mm.
ya koma taska alkur'ani shi kuma wancan shirin yana nan a matsayin gwanayen alkur'ani za ku shiga da sauraron sa na ranar laraba Mm.
shi ma karfe uku zuwa karfe hudu Mm.
to alhamdulillah yanzu kai tsaye za mu koma wajen shi gwani abdulbasit akan abin da ake tattauna Eh, bismillah gwani To Mahiru, dama da yake tattaunawa muke yi, ka zo ka da suke mu a tsakiyar muna magana kan yadda aka kamo daga Fatiha na'am aka zo musu da kima Mm.
kan kumsa sai aka ga dacewar irin kokari da malamanmu na baya suka yi gaskiya ne.
wajen da al'amura waɗanda suke masu rikitarwa Na'am.
ko masu dan wahala ko waɗanda suke masu kamanni malamanmu sun yi kokari sun waƙe su na'am wasu gaskiya da ne Hausa gaskiya ne wasu da Kanuri wasu Gaskiya da ne.
Fulatanci wasu da Akwai- Larabci duk akwai haka ƙwarai kuma da gaske.
nau'i daban-daban Mm.
da alhamdulillah mun su samu wasu daga ciki da yawa wasu kuma muna har yanzu muna kan bincike abinda muka samu a wajen magabata gaskiya ne Allah ya da gwargwadon iko tun da yanzu zamani duniya ta zama a guri daya gaskiya ne alhamdulillah to shine muke tattauna kan wannan sai muka zo kan magana jan zawidi na ce wata ilin an zo daɗi da ani eh eh wata insha Allah ilin zai mana daɗi da ani zan eh fara gaskiya waccan ne ta eh jan eh zawidi zan zawaidi kaga gaskiya ne jan zawidi misali in muka koma magana kira'at mahiru Mm, mm, duk mm.
littafin kira'at za ka ga an yi babi mai zaman kansa na babu Eh, eh, ya ati eh, eh, zawadi za- za- na'am gaskiya ne ya'ati zawa'id Mm.
dole ne to wannan ya'atu zawa'idin can ita wacce take cikin hidayatul murid Mm.
ita ce wannan tamun ta Hausa mai daɗi da ani zan fara Eh, eh, gaskiya ne.
kuma nitta ma'ani cikin sura ali ibrahim na samu ta gaskiya ne gaskiya ne to dan haka wannan ba karamin kokari bane magabatan mu suka yi Allah ya saka musu da alheri amin bane kuma wannan shi ya nuna cewa tsangaya shakundumci a shine maganar shakundumce da a muke yi shakundumce komai da komai duk abin da kake tunani na ilimi ba sai an ce wannan ilimi kaza bane a aikata za a koya ma shi sai bayan ka kammala idan Allah ya sa hankalinka ya kai cewar ka je ka faɗaɗa akan abin da kake so sai ka ga oh ashe kaza da aka ce kaza ne ashe kaza da aka ce ilimi kaza ne ashe kaza da ake koya ilimi kaza ne ai mayuru sai ka shiga cikin ajin ka san shi dan tsangaya wato da yake ba abin da ya saba da shi irin tsarin sa na tsangaya ai kwarai da gaske wato idan aka ce za ka shiga aji ka je ka shiga Eh.
wato kasan farko ma za ka je gaba ɗaya kamar wani cikin wasu sababbin Eh, an sa ka sababbin aka ɗauka halittu.
aka ɗanje ba ka aiki aka ɗanje ba ka aiki ka kalli wannan ka ka- Wallahi, sai ka zo da wallahi.
sai ga ashe duk dai tafiya ce rayuwa ce iri ɗaya Kwarai, da wasu kwarai da mutane gaske.
waɗanda dukkan su Wallahi, sosai.
daga nesa ne Sosai wato ake kallon kake- kallo.
ake kake jin kamar wasu mutane ne na da muna daban.
musamman Yawwa.
ashe duk irin ka in ne kuka zauna sai kaga cewa Gaskiya wani ne.
Allah su tun da suka biyo ma layin suka biyo Mm, gaskiya amma ne.
in Allah subhanahu wataala ya sa ka mai da hankali A cikin sai sai kaga kaga ba duk za sun dawo a yi- yaranka.
ba za a samu sanista biyu ba ai gaba sai daya kaga daya ba ɗaya- sai kaga Eh, ba wannan gaba shine ɗaya.
ka'idar dama a an guda samu ɗaya.
jukkun haɗe a shaidin ma abin iri ɗaya kwarai ne kwarai da gaske kwarai da duk gaske.
wani tsoron kuma sai ya tafi to ai dama wannan shine ai abin da ake faɗa kullum wanda Allah ya bashi alqur'ani ma yanzu Allah ya bashi Gaskiya- komai gaskiya gaskiya Ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa wanda da Allah ya bashi alqur'ani to ya bashi dukkan nau'i na annabta illa kawai shi wahayi ne ba a yi masa na'am kuma ba za a kira shi annabi ba to alhamdulillah ai kaga duk duniya kai har lahira ni ban ga girman da yake wannan a gaskiya ne ba yawwa gaskiya ne.
yawwa Gaskiya.
na'am Ah, na taɓa shiga irin makaranta ta turanci irin kadeshin da ake haka ake bin kuɗi waje-waje na gane ina ji a iya hudun da ake mana karatu mun kai mu 160 na'am da aka zo jarabawa sai aka ce wani ne na tabbas sai na ga a cikin wannan ma- wannan gaba daya wanda suke karatun akwai wani wasu da mafi yawa sun gama sakandare wasu sun yi NCE wasu sun yi diploma eh na ce kai wannan abun akwai ban mamaki eh to ai to ai ai da yake qur'ani ne ko da ba ai ana faɗa Sai ce, anya malam wannan jarabar da aka yi min ni ake nufi kace ba ka da Qur'ani ba ai ba ka
to wallahi haka dai wannan take ta faruwa ma yau Na'am, na'am.
wannan an yi ba sau ɗaya ba sau biyu kuma ana kan yi a to aka Eh, ga lawa ana da kan yi, kamar wannan- wannan- wani wani abu ba su irin ku yanzu da kuke cikin jami'a ya ga karakulla ake tattaunawa ake tashi faɗi da sauran mutane gaskiya ne ai za a ga hakan ta bayyana Ah, sosai da gaske.
kuru-kuru ma- sosai sosai sosai kuwa wanda wannan sanannen abu ne gaskiya ne wanda inda Allah subhanahu ta'ala ya sa an tsaye da hankalin Mm.
an ci gaba da yin irin wannan tsarin Mm.
a wato wani al'amari ne wanda yana matukar taimakawa gaskiya ne wajen yaye wani rikici kwarai a tsakanin wa'ancan mutanen da suke a Da gefe waɗannan. Ƙwarai.
da wa'annan da suke a gefe gaskiya ne sannan kuma kullum irin kiraye-kirayen da muke wa su 'yan uwanmu Mm.
a wato mahaddata alkur'ani Mm.
da yawa da yawa da yawa sai nake cewa yanzu idan da kamar yadda aka ɗauka wani ya halitta alkur'ani akalla da halitta alkur'aninsa da rubuta alkur'ani da dawowa daga tsangaya shekara ashirin Mm.
to bayan ya dawo da wala Allah Mm.
ya kaddara wa kansa ina so yanzu in karanta bangare kaza No.
a cikin wani bangare bangarori na ilimi na ilimi eh na daban Mm.
eh sauran bangarori da ake karantawa ko irin na rayuwa a duniya Eh, kawai boko ko kuma wani kenan, ko abin da ya kuma shafi na eh, a addini cikin ko- addini ko wani abin da ya kama haka Gaskiya ne.
to ka kaddara Mm.
ya sa hankalinsa sosai a cikin wannan shekara ashirin din Mm.
me kake tsammanin zai zama Mahim- bayan yadda ya zamo a wancan bangaren Mm.
daman ya san yadda ake mai da hankali a kalli abin a nutsu Kwarai da a gaske.
gane abin gaskiya ne a tattara tunani a Gaskiya ne.
addu'a ma don a Gaskiya ne.
fahimci a Gaskiya ne.
to kawai sai ya zo ya cinkari wannan bangaren ai ai Da ai wani niyyar- ai ma yadda ba shekara 20 kake zance ai magana gaba ɗaya dududu ai shekara goma ne to abin da ke faruwa ai ne ai wai shekara misali goma da ne an yawa zaka samu ga- jinkiri da sosai yawa sai ka ga mutanen da sun wuce shekara ashirin din aiki kwarai kwarai wanda kuma Kwarai.
in ka zo ka zauna wala Allah wasu akwai mutanen da dole ya kamata a yi musu Eh, uzuri gaskiya.
akwai wanda suka shagala da koyar da gaskiya ne a al'umma Gaskiya ne.
ƴaƴan mutane Kwarai da wanda ba su da yalwataccen lokaci gaskiya ne da samu za su daman iya haɗawa eh, da wannan da to amma wannan akwai wanda zaka ga cewa babu abin da yake gaskiya ne ya haddace alkur'anin kwarai kuwa wa wala Allah ah, takarar ma ba sosai yake samun damar yi ba Kwarai da gaske.
wanda idan ya tsara wa kansa kullum zan yi takarar Kwarai.
izifi talatin gaskiya ne babu wani abin da zai hana abin da shi zai- wallahi.
ije kuma sauran abubuwan da yake na so ya uzurin yi, rayuwa ije yi sosai sosai idan kuwa.
makarantu ne na Gaskiya.
zaure wanda ake so a Kwarai.
shiga kwarai a yi abubuwa da yawa a yi Gaskiya sannan ne.
kuma idan makarantu ne na zamani haka su ma Su ma wanda zai ake ji.
shiga Kwarai.
duka za ka iya in ma duka za ka Za ka haɗa haɗa, duk zai yi.
duka abin zai Duk yiwu zai yi.
sai Ai, kuma dama- Mm.
abin ya baka mamaki sai ka ga cewa an kwashe wa aisha shekarun wato abin da ke faruwa sai kake kallon ya yi daidai da irin wanda ake turawa Na.
wani a ce an kai shi makaranta allo kwarai kuwa wani a ce shi ba za a kai shi ba Mm.
ko kuma a kai shi shi ya ga cewa ba zai iya zama ba A kai shi ta matsalar zamani, to mm.
saboda haka a'a kawai ya ce shi ba zai iya zama ba kawai shi ba zai iya ba eh kawai sai a waye gari Na'am.
wancan ya je ya kammala hadda alkur'aninsa ya rubutu alkur'aninsa ya kawo ya dawo Mm.
shi kuma yana nan har yanzu a nan inda aka bar shi bai samu haura haƙurawa ba wata illa billah shi bai neman kuɗin yake so yayi bai Eh, bai bai samu bai kuɗin yawa ba, kuma bai nema ba eh bai nema ba ai gwani wannan izina ce a kaina inna Allah ya taimake ka shehu ina Eh.
da yake na taso da irin nacin balbalin san bal da yin ta eh na'am na'am na'am a wancan lokacin eh eh, eh, Na'am.
za za mu tafi makaranta kawai kallon bal nake eh.
sai malam ya ce ka je ka dawo za ka tar ana yi
Alhamdulillah.
ka ga hikimar manya ka je ka dawo za ka tara ana yi Eh, har yanzu ina je kuta ta wannan filin ballin wallahi sai na tana wannan magana na lai. Allah ya cikin mala, Allah ya da masa rama. Allah ya sada shi da manzan Allah.
Allahu akbar, Allahu akbar, To kaga Allahu akbar.
aka rauka lawo idan ka kalli irin wa'annan abubuwan, gaskiya to sai kaga cewa wato rashin himma Mm.
da mai da hankali akan wasu Gaskiya ne, abubuwa gaskiya ne wanda dan adam ya kamata ya kalli lokaci gaskiya ne idan na zauna da yara kullum ina musu Mm.
nasiha Na'am.
nakan gaya musu cewa a makaranta Mm.
ya kamata ku tara hankalinku ku fahimci yadda rayuwa take gaskiya ne a a kullum ta Allah kada ka yadda abin da zaka karar da shi a Gaskiya ne.
shekara biyu ka yadda ya kai ka shekara Kai hudu shekara uku wallahi. Ai, ko kada uku ka ne.
yadda ko da wasa Wallahi wallahi ma hiru.
in son samu ne Mm.
abinda za ka iya karar da shi ka tabbata a shekara biyu nan za ka karar da shi to in son samu ne takure shi ma Ya dawo shekara ɗaya ya da kawo rabi.
shekara ɗaya da rabi Ko ɗaya ma.
saboda wannan cikon rabin shekara Sai kai wani abu.
za ka yi wani abun a Sosai cikinsa sosai sosai.
sannan kuma Allah subhanahu ta'ala shine zamani ya kawo wani irin yanayi Gaskiya.
da ake ciki Wallahi.
wanda bayan kayi karatun alkur'ani Mm.
ka haddace Mm.
ka rubuta alkur'ani ka yi dukkan matakin da ake kai sannan za ka zo a fara mutum wala Allah zai nemi aure Zai nemi aure.
wala Allah ya fara tunanin ta ina zai sami gidan da zai tsuguna Kwarai da gaske.
wala Allah duk da wannan kullum ina tunanin Uzurrukan rayuwa ba sosai.
damuwa ba ne wai a ce a'a a lokacin ya fara a'a ai an ga wa'anda su ma ba su je makaranta ba a lokacin hakan sosai, suke yi Sosai kuwa.
eh ba su da gidan Ba su da wani Allah ya gidan nasu ba su da kuma ba kuɗin kashewa.
ba shi da karfar sana'a Kwarai da za a ce gaske.
wani ita ce sana'a su Kwarai kuwa.
to amma dai kai tun da ka biyo wani layi Ya kamata.
ka yi nisa a kansa Gaskiya ne.
to zo kuma yanzu in ka gama ga wani layin a gaban ma ka a ganka, to yi gaskiya ne.
kokari ka tausaya wa kanka Mm.
ka dawo ka kula da lokaci Mm.
lokaci baya jira Wallahi ba a ya ja.
koda wani lokaci lokaci tafiya yake yi to saboda ka idan haka ne yi kokari ka zo ka rage lokutanka Gaskiya ne.
ka zo ka tinkari wasu abubuwan a Gaskiya.
rayuwa wanda suke da matukar amfani Gaskiya ne.
kullum nakan gaya musu wala Allah da yawan ku mutanen ƙauye ne Mm.
idan aka ce a ka zo ka daɗe a nan garin Mm.
wala Allah ko da a nan garin din Allah ya ya kamata a ce rubuta mutum eh za ka zamansa.
zauna Mm.
to wala Allah akwai buƙatar za ka yi kasuwanci Gaskiya ne.
idan kasuwa za ka yi Mm.
wala Allah Ko idan wasu sana'a, karatuttuka ko karatu, eh ko za dai ka yi abin na da ya zamani kamata, gaskiya to ne.
za ka iya shiga tsarin saboda kana da lokaci Gaskiya ne.
amma idan ka sake ka cinye Lokaci ya duka ɓata lokutan wa gaba mutum.
daya Yawwa.
to saboda haka sai ka gano sauran abubuwan duk ba za su yi ba ba za su yi ba.
to i- kokari ka taimaki kanka Wallahi.
ka rage wa kanka wancan Gaskiya ne, nisan zangon gaskiya ne, da kake gaskiya so ne, ka ci gaskiya ne, kai malam.
amfani da sauran lokutan wajen wasu abubuwan da yawa Gaskiya za ka yi ne.
mamaki Sosai.
wannan yan ƙananan lokutan da kake renawa kake renawa Wallahi sosai.
duk waɗanda suka zama wasu Da su suka zama.
da su suka zama Da su suka zama.
eh da sun yi su suka zama.
kokari sun yi amfani da wancan lokacin Kwarai.
wannan iskaran da ake ganin shi ga wani dan karamin lokaci wallahi in ka dinga tattare su kana abubuwa a cikin su ka ta- dinga tattare su kana abubuwa a cikin su sai ka tarar da a ƙarshe kayi wasu ma- abubuwa masu matuƙar amfani Sosai da to gaske.
amma in baka yi din ba Mm.
za a wayi gari ka zo ka gano cewa ga wani Mm.
abokinka ne yayi Kuma- sannan kuma kun haddace qur'ani tare Tari shi ma shi yayi.
eh kun Kuma- rubuta alqur'ani tare Yawwa.
duk wani abin da ake cewa tare tare Tari.
Tare an kuka yi yi.
taron.
to shi kuma ga Amma wani shi abu ya ba ku yi yi tare wannan ba Saboda ya yi amfani da Yawwa, to ka lokacinsa.
gani ba Kuma- wannan abun ba Gaskiya ne.
ku yi tare ba sannan kuma shi abun Mm.
ba za a taba ce masa mara amfani ba Sosai kuwa.
abu ne mai matukar Sosai, amfani Sosai to sosai.
tunda da abu ne mai matukar amfani kai ma Kwarai.
da ya kamata a ce A ce kai ka amfani yi. Kwarai.
da wannan lokacin sai kai a eh kai shi.
yawwa sai ku yi taron Kwarai kuwa.
eh saboda haka akan kala idan mutum a ya haddace alqur'ani Mm.
bayan ya haddace alqur'ani duk ya kai matakin da ake kaiwa Na.
wala Allah sai ya je ya shiga makaranta Mm.
sai ya je ya koyi Hausa Kwarai. Ah, ka fahimce ni ba sosai kuwa.
eh da Sosai.
ya je ya koyi Hausa Na.
to idan kuka zo kuna wasu abubuwan Mm.
bayan ka nuna gwanintarka Gaskiya ne.
a alkur'ani To shi zai ya iya nuna nuna gwanintarsa tashi a a Hausa.
alkur'ani misali Eh, ka nuna gwanintarka a rubutu ko Ya wasu nuna abubuwa ya nuna irin tashi.
tasa Eh.
to sai aka zo kawai wasu mutane suna maganar hausa kaga sai ka yana zo da shi bakin sai ya nuna magana.
gwanintarsa Kai kuwa a kan kaga ya an maka ana.
maru jiya jiya nan muna tare da wasu Na'am.
mutane wannan wata wani abu ne Ya mai faru.
bulkar wahala eh Da.
na je wata sauka Eh.
da ɗaurin aure Eh.
da na je na raska jiya a gidan gwani salisu tukuntawa Na'am.
sai wai su bayan Allah suke kawo labarin cewa Eh.
ga wata kalma Na'am.
ita wannan kalmar Eh.
yaya take Eh.
sai ake cewa a niƙizi fihi fitabuti.
fitabuti wai a tsangayance ko kuma a alƙur'anance inda muke a rubutu So fa.
in aka ce a niƙizi a nan Eh.
aka koma can Eh.
aka yi fihi Eh.
yayi kalma Subhanallah to saboda me?
to a karɓar kallawo ni ma sai na shiga cikin saboda mai ɗin da tafiya da tafiya ta yi nisa Eh.
suka shiga alarba kai da ɗan arabiya su kai ai akwai mai ɗin yanzu a baka kai za ka je wai sai aka gano ai ita wannan a niƙi fihi ɗin Mhm.
a haɗa suke To ba saboda- yadda za a yi su rabu to me ya faru A'a yanzu ai fari zaka tambaya ba.
au ba su faɗi wani dalili ba A'a sun faɗo dalilai.
to me dalilin da To amma dai dalilan Mm.
dole na gaya ma yanzu dole kowane duk wanda yake ana saboda ce saboda inda ka samu dan tsangaya za a yi wata irin fafawa ta da ke wai a ce masa a ni izi eh ta bayyana a nan a koma sabuwar layi a fili a yi can ehe.
bai ba.
to ai yayi mana To a'a yanzu A kai abin da kake tsangayen- so- yanzu a so kake- tsangayen- bari in- bari- to yau to bari shi yin kenan.
zancen a dubiyan a tsangayen ta yayi na ɗaya Eh.
kuma a larabta yayi To saboda ta ikizi Eh.
kalma ce wacce take fi'ili amri ne to zai fashi eh sai kuma fi ita ma kalma ce mai zaman kanta to Ba su abin da zai suka ce hana.
ai ai zikiri fihi fi tabuti fakri fihi Filiyan- eh to wannan a- ikiri din nan ta wannan da waccan tunda kaji an hada wato s- dole sai dai ka zo ka zauna ba irin ba zai iya warware maka abun ba amma tunda na gano wasu abu ne suka yi ilmi ilmi wa a nikisi eh daban Eh.
mu a tsangaya abin da aka koya mana Eh.
fihi daban Eh.
yawwa faqizi daban eh fihi daban Eh.
yawwa to sai suka ce wai ba zai yi wai zo A raba.
sai a hada su eh araba wannan rabawar da muke kai gwani sunan ta gwani gwani ka ka san abin da suka kawo yawwa sun kawo abubuwa wanda wato dole sai in mutum yana gurin ko kuma ya zauna da su sun masa dogon bayani a sun kawo arabi- misalin a wani arabiya abu?
eh sun kawo na'am eh kamar akwai irin misali wa min haja Aha.
daga kamar irin To, ai ko ana- minhaj wannan, eh, eh, ai eh, kalma ce.
su ma wancan ma sun Minhaj, ka- ai.
su ma wancan sun kawo dalili Aha.
ka gane ba manya-manyan la- littattafai fa na arabiya suka fito da su aka kawo magana wanda kuma a ƙarshe shi wanda ya ja wanda suke ja mai da su gwani idris ne fa wani idris na gwani ta da su kwantawa ka duba tafiyarsa a cikin wannan bangaren amma a ƙarshe dole shi ma duk sun tattara su malam muniru fa gwani muniru ai ba ba gwani muniru ba lukoro lukoro duk sun tattara sun dawo cewa lallai ba su rabu ba dole ba za su rabu ba to da haka nake To, ai, so kada kada- kada mu fada da wasu- a'a, kada mu fada da ai, magana a tunda- gidan rediyo yawwa, yanzu tunda dai mun ji Ai, kan yawwa.
zancen.
to abin da ya iya wani kamata abin da ya yawwa wani iya abin da ya bayyana a gare mu a ilimance iya abin da muka iya karantawa alhamdulillah Eh.
wannan shine magana ikizi kalma ce mai zaman kanta eh Ikizi kalma ce wallahi mai zaman dukkan mu kanta haka muka kalo to amma amma- alaikum warahmatullahi ku dai zuwa ina Eh.
ila ummika ma Eh.
yuzu Anikizi.
to menene Anikizi.
anikizi fihi me abin da ake mata waye ikizi fihi eh ki tabuti to bayan na ga ya ki sa shi a cikin shi wannan tabut din shine wannan akwatin ban san ka san tun da abu ne ake hudda da garbi eh ni ni ni misali ni matafiya ta hudda ce da ta tsangaya eh su kuma suka je suka ɗauko su ɗin ɗima ɗin ɗima littattafai da bayani kai ta bayani littattafai abin da za a to yi lisanin Eh, suka rasa ina eh, ji lisanin ana za su dauko ko littattafai kuwa abin da za a yi maganar nan mu bata haka Yanzu dai tun da tsakanin ka mu da mana su.
ishara.
Ka gane amma za a je a ci gaba da tattauna da ƴan kayan uwa ishara ya kalla ya da kashi akwai su malawar lukoro ko Akwai malawar to wane ne wanda ya ja ya buge wato abin da kamar abin- min haja bane eh abin ai da ba so min sun ce hasana wallahi irin su ɗaya a cikin tafiya ai ba zai yi ba to amma abin da nake so sai mu abin da zauna nake so yau sai an eh zauna yanzu yi kokari za mu zauna sai mu magana kafin sati sati in yazo sai mu faɗi ga natija yawa yawa to alhamdulillah muna Saboda- cikin muna cikin tattaunawa min haza min haza idan ne a idan zai haka da kace a, abin da yasa da kuke da kawo ko ganin so dake duk gaba ɗaya ma dubu cakuɗa tunanin mu tare kun gane ba yadda a can din daga ana cakuɗa tunani to yanzu ba mu Eh, to haɗu mu cakuɗa.
mu cakuɗa tunanin Mu ji mu ya gaba za a ɗaya mu yi.
ga ya za a samu saboda mu dai a tsangayance Mm.
ko al'arabi Ai, har a larabci to shi kenan Eh, to a yanzu larabci da tsangaya da kalmar To larabci yanzu- idan mutum ya karanta kalma to yanzu mutum ya Iqzi kana- fi'ili ne fihi harafi ne haka gwani Yawwa, haka wannan gwani shi ne ƙa'ida.
haka gwani Idris ba zai yi a ce Haka gwani iqzi Idris- da fihi kalma ce guda ɗaya ba wannan ya tono wannan ina a- a- ai, ji ba zai ina shi ba.
ji wato mayuru ina ji abin da zai ɗauke shi Eh.
kalmar ƙazafa yau ban da A'a, kasifu ya ko na ce- ya ce- Kadifu.
ya ce wannan da ko ne Idris ya fara kawo ya ce ko kuma abin da Irin ko kuke ya kazifu na nufi bilgaibi.
eh, Eh, ya kazifu na eh, bilgaibi.
kuna nufin ko Ko ita ce ta eh, ɗauke ita ce- shi.
sai ce ya ce a ba ita bace so nake dai ku tsaya ku to ba tunani komai ai yanzu dai ba mai komai kyau sun da dai ku ka gane ba.
kawo Alhamdulillah rabbil alamin ƴan uwa masu saurare a kuna jin mu da wata tattaunawa da muke tare da manya-manyan gwanaye na alkur'ani a cikin shi wannan shirin wanda yake mai suna taskar alkur'ani sannan kuma shi wannan shirin kamar yadda nake gaya muku babu wani gidan rediyo da za ku kama shi ku saurari wannan shirin na taskar alkur'ani sai wannan gidan rediyo na aminci rediyo kuma ana gabatar da shi ne don ranar litinin kuma karfe uku zuwa karfe hudu sunan shirin kada kuma ce shine taskar alkur'ani na sani da yawa yan uwa sun saba da cewa gwanayen alkur'ani to alhamdulillah muna cikin tattaunawa dama yanzu kuka ji da- bayan wannan muhawara da kuka ji mun ƙara tafka wata muhawara kafin wannan lokacin cewa akan gwani zai samu shigowa ko ko ba zai samu shigowa Na ba ce, kaga Allah ya yawa dade, kuma ga to shi saboda haka alhamdulillah, gaba ya ɗayan mu zaɓe.
muka kasa samu da ittifaki amma dai bisa raja'i sai aka rinjaye da cewa in Allah ya da ana sa rai Mm.
gwani zai samu shigowa to alhamdulillah ga gwani kuma kamar yadda kullum nake faɗa gwani eh, mutum ne mai jama'a alhamdulillah ga shi tafe da manya-manyan gwanaye 'yan rakiya waɗanda suka taho su da yawa wanda dukkan su gaba ɗayansu gwanaye ne na alkur'ani kuma sun zo wannan guri ban sani ba ko kafin mu ba gwani mu faɗi sunayen wasu daga ciki farko a hannun dama ta akwai Muhammad mai laraba wanda aka fi sani da mai laraba kai tsaye eh, gwani ne sosai na alkur'ani akwai gwala- gwani malam sa'idu gadan kaya ala gadan kayawi kenan akwai shol hadi wanda shi dama cikakken makoci amintacce cikakke na shi gwani ibrahim mai dahara kuma masoyi namu gaba daya yana wannan guri sannan kuma akwai gangaren gali wanda yake eh shi kari ne a wajen eh gangaren gari eh, kari ne a wajen goni Ibrahim sannan akwai malam Halifa wanda shi ma yana wannan guri a mai albarka sannan dungurungum akwai shi uban tafiya gaba daya gwani Ibrahim mai albarka ko kuma a ce gwani Ibrahim mai dahara kamar yadda ku sani to gwani assalamu alaikum warahmatullahi bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته to kullum dai wato muna ta yin tafke-tafke sarki ya mai komo umayen mana to ina dai ƙara sanarwa hawa ne kan mutane suke ka- su manta da cewa waye jagoran mu gaba ɗaya a cikin wani al'amari wani mutum shine wani gwani malam isa malam isa ka shahara ni ga malam isa ka shahara kamar annabi suleiman ne da asif Allah ta ji wani, Allah ta ji wani, wane mutum wani.
wato kowanne wa kowanne kamar amma shi Suleimanu babba lau Suleimanu shi ne da Yawwa.
shi ne babba Yawwa.
shi wannan hadimi yau ne yau to shine haka tafiya take Allah ta ji gwani.
so haka eh shi kaga shi asifu kamar wata mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam Ni kuma in aka yi magana wilaya ne kuma wata karama ce ta Allah Allah Allah Allah ta ji gwani. Allah ya saka alheri, Aziz.
Allah ya jagora Amin.
to kullum muna zuwa lokaci a kore ga kuma abubuwa da yawa Mm.
gashi kuma a wacce saukar tamu ta waken kumsa Mm.
har yanzu muna wala tu jadilu Na'am.
ba ƙara gaba ba Na'am.
To, amma ya kamata a ƙara din ƙwarai kuwa.
Ba kawai ne ba ko da izo goma aka yi Na'am to fa na'am.
ni'ima insha Allah Na'am, Sannan na'am.
kuma dama ta bamu Mm.
mu sai mu ƙara wasu abubuwa wanda muka yi magana su a satin can Na'am, wanda na'am.
muka amsa wasu kamar misalin ya ƙolo da mai aya da mai waƙafi da jami'a mai aya da mai waƙafi bismillahir rahmanir rahim ina gani saboda yanayin shi wannan mahiru da ya wannan waka ta kumsa kamar ina faɗa ina maimaitawa ba yayi tsarin nazaminsa bane a ce duk izu zai waƙe baitocinsa ko da Ah, sura eh, kawai.
yana iya kutsawa Eh.
wani izu ka ga ya ɗauki kusa biyu baitin sannan ya Eh, tsaya eh, eh, ya eh.
nufi ya mata Eh.
zai iya kuma kutsawa cikin wata sura haka ko a bakin ka ga an yi daidai ya ƙare Mm.
to saboda haka mun tsaya a muhudaruna ba a yi muhawara ba Mm.
ko in aka duba muhudarun fa subhanallahi da gaba kani tuna ce a gaba Mm.
to saboda haka sai ce kani tuna da yaqnaduna Mhm.
tashkuruna da ta'damuna Mhm.
ga muhinin ɗaya ta zauna Mhm.
sai kabiru a nan ta kwana Mhm.
ga rahi- ga hamidu rahimu jalla babba Mhm.
ya ce je ka ga ya takbiruna Mhm.
fihi yaktalifuna zana Mhm.
ga rahima dan uwana Mhm.
mas'ula in ka nuna Mhm.
da aziza duk ba a musa ba Mhm.
sai azima ma'a nazira Mhm.
sai shahida ma'a nasira ga nalimin nan ka lura sai gafurin nemi tsira ta amaluna akwai ta in ka duba Ƙwarai kuwa, Allah ta ce tsallu.
gaba sai bi mu'azzabina Mhm.
ga nakiri garuru zana ya ce ga hamidu muniru nura- nuna ga- ga- ga lugu- ga lugubun nan ka nuna da kadira duk ba a kiya ba ce gafiluna da mursaluna ya alamuni la ya alamuna ka an hamu uridina je ka muttaki'una zauna yu busiruna da yi ulinuna duba ce sai mashariki dan uwana ga mubinun nan ka kwana gobe ka ga ta nasaruna jibi ga yastakbiruna yace Allah sa tsarin ba mi kure ba insha Allah Ai, kwarai.
ce min ma'inin babu shakka Mm, ga jahimin nan gabanka mhm, sai shayaɗin masu ƙinka mhm, so mujibin zuciyarka mhm, ran gobe ba kai bakin ciki ba mhm, daura kumsa ta abuduna mhm, tanhituna da muhsinina mhm, ga azimi da khaliqina mhm, kar ka bar fil gabirina mhm, wasa kimun ba da gardama ba mhm, yace afala tazakkaruna mhm, safuna da yusiruna mhm, nan yuradu Mm.
saka ta zauna mhm. Ai, Maryam.
eh nan yuradu eh, nan yuradu saka ta zauna Eh, ga hisabi hisabi zana mhm, mhm, yace da asaba da dare ba a hana ba eh mhm, yace ga mihadu ga mihadu gaban ka lura mhm, ga ta gafarun ka daura mhm, yace min ma'inin ma ka kara mhm.
yace alami na adab da kara wahidul qahari jalla babba Mhm, fattaquni da ya'lamuna mhm, zintiqamin karka zauna mhm, ga bihi yastahzi'una mhm.
muhsinina da yanzuruna mayar har abada ba ta mace ba Na'am.
mayar har abada ba ta mace ba.
Na'am.
wato ita wutar ba za ta mutu ba Eh, sai ce wahidil kahari wahidil kahiri kumsa mhm, fi dalalin ma da kumsa mhm, ga ta jabberin da kumsa mhm, yace fi fi abin da azamin ma da kumsa mhm, yace haka za a basiru ba a rasa ba mhm, ga ta rabbil alamina mhm, masawal mutakabbirina mhm, gaba sai lil mushrikina mhm, sai wa hum la yunsaruna mhm, taglibuna akwai ta in ka duba mhm, eh yace ga alimu da lil- lil abidi mhm, ga alimu mhm, da lil abidi mhm.
ga sa'iru Mm.
wutar maridi Mm.
yace ga karibun ya rashidi yace sai basirun kaji gardi yunfi kuna ba ai muhawara ba gaskiya ne gaskiya ne
mun samu izu takwas Eh.
ina gani saboda yanayin lokaci Mm.
na ga har da talatin da tara yadda za mu iya jawowa haka ga mara abdul basit ga ta shahara masanin kosa da kuma A'a, wane ba ce wane.
aka ware ba dan yan uwa masu sauraro su gano ah, me ake faɗa Na'am, na'am.
to in ya so idan mun abin nan in lokaci ya bamu sai mu ɗora in Na'am, bai na'am.
bamu ba na sai mu ɗauki kasancewar kumsar yanzu ta ƙara yawa kaga idan hirar sai mai izu shida ko bakwai na na satin da ya zo kuma sai mai hizib biyar wacce kuma da kasancewar an ka duba daga nan abin da ya rage ya kusa dubu ɗaya da ɗari biyar ayar ko ma ya- wai wai ko ma ya- wai Mm.
tun daga fisa mumin wahani zuwa bakin jannati daga jannati zuwa bakin ulhuwallahu a dubu ɗaya da ɗari biyu ne Mm, to akwai dai sanarwa akwai shiri na musamman na goron sallah wanda idan ba kuma ce ba ake yi a wannan gidan rediyon wanda kuma duk gwanayen da suke nan ana gayyatar su sannan kuma akwai buƙatar su ƙaro wasu gwanaye Ai, kwarai.
da za a Na awa tattauna biyu su ne na eh, eh, awa eh, eh, to to- to saboda to haka misali zai zama wace wace rana sallah can ta sama eh, to sai wacce ta sama ko to Eh, da shi satin kenan gaba ba a yi sallah ba.
ba ya sallah ba to- to shi kenan Allah ba mu nasara amin amin amin to amin a kullum abin nan yace kani tuna da ya tsina tsuna Mm, ko eh kani tun Mm.
abin nan mm.
kullum da ku kani tun Wai za ka a ba ba to wata ta farko ce ba ci ko ba kani tun huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu idza hum yaqnadun aw Eh.
yaqnadun Eh.
so laka wala Shi muna an nan- tashkurun shi wala muna nan- arsalna ya min ji- qablika.
an ba su jadid.
Ai, ka gane ta alamun fa yawma idhin la Mm.
ba bane ba Mm.
muhim ita ce ta karshe Mm.
ko yace a muhinin ɗaya ta zauna Mm.
daga ce an sami biyu a baya Mm.
kamar masu kumsa ko Eh, kamar sun eh.
ƙare Mm.
sai inna Allah latifun khabir Mhm.
sai kuma huwa ganiyul hamid Mhm.
sai kuma wa shahadatul azizur rahim Mm.
sai kuma يستكبرون إيه.
يستكبرون sai ya talifun a wani hadisi saboda haka sai kuma gafura annabi wa wulil mu'minina sai abin nan wa kana ahadullahi mas'ula kullun yanfa'akum al-firaru sai wa kana Allahu qawiyan aziza saboda haka sai kuma abin nan azima abin nan wa zakirin la kasiran wa Eh, eh.
zakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima amma kana Sau- limoni yau saka sai da tsira ta biyun ƙarshe Mm, mm, tunda mun yi ta awalan ina yara san haka saboda haka sai kuma shahida ta biyun ƙarshe ita ma ko Eh, ita ma eh.
biyu ce da kuma sa- Ma inna ma Allaha wa wa mala'ikatahu.
mala'ikatahu Mm.
sai nasira da yau matuƙallahu Sai yataqallabu, mhm.
sai kuma nalim sai wa yaran ladina utul ilma ladina utul ilayka wa rabbuna ghafur fa'aradu wa la nas'alu amma ta'amalu qul yazma'u bainana wa ma nahnu bi mu'azzabin qul inna rabbi yaghfiru lana fa kayfa kana nakir qul inna ma idhukum bi wahida wa garrakum billahi abu- billahi al-garur inna ash-shaytana lakum adu saboda haka sai kuma ga alhamidu mai kumsa ta biyu ta ta ya ayyuhan nas ita ce ta ya tashi da haushin kumsa wa bi zuburi وبالكتاب المنير ولا يمسنا فيها لغوب إيه والذين كفروا لهم نار جهنم إليكما عليما قديرا ولو يراشد الله وإليكما أبنا غافلون لقد حق- حق القول إيه لمرس- إيه لمرسلون مرسلون أكو سي أجيري أكو سي ميكم na'am
saboda haka sai kuma ƙara ya laita ƙaumi Ya'lamu.
ya yake to ya alamuna da ya alamuna Na'am.
Yawwa. wa ma tatihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridina ta anha mu'ridina yace to je ka muttaki'una zau- zauna lahum biya Eh, saboda haka- biya gaban kunsa saboda haka yace yubsiruna da yu'linuna biya. saboda haka a- al- alama kana fa- abin nan fa- فعن يوسف فعن يوسف فعن يوسف ولو sai kuma inna na alam ma yusirruna wa ma- wa ma yu'linu Aw, lam awla yara al-insan.
sai wa rabbul masharik inna zayyana yace to ga ga masha- sai masharik dan uwana saboda haka mubinun aizami tana kunna su na'am na'am yace sai mubinun nan ka kwana na'am na'am saboda haka na'am malakum la tanasaru yace gobe kaga tanasaru eh in kanu idza qila lahum la ilaha illa allah Mm, yastakbirun.
jibiga yastakbirun eh eh a gane yace Allah sa tsarin ba mai kure ba Ai.
yace mi- min ma'ini babu shakka mm.
saboda haka min ma'ini bai Bai ba ba albatin albatin lishari lishari.
saboda haka sai yace kuma ga jahimu tana gabanka to babu kuma sa a jahim saboda haka hikima ce ta waka ru'usu shayadi ne yake yace to ga shayadin masu kinka ko sai ga shayadin masu kinka sai yace kuma so mujibun zuciyarka ran gobe ba kai bakin ciki ba so da kallon ni'imar mujibun bada kenan yawa yace to yace daura kumsa ta abuduna izgali abun nan uhumihi ma za ta abudun ma za ta abudun ayyuka na lihasan yace daura kumsa ta abuduna yace tanhituna da muhsinina saboda haka muhsinin a wacce take da ƙarsar ɗarsar ru'uye Inna kazalika kazalika najzil najzil muhsinin.
muhsinin. Inna haza.
saboda haka ce ga azimi da khaliqina karbi da azim karbi lazima nasarnahu sai a hasan al khaliqina Allahu ita karka bar fil gabirina Ƙwarai da gaske.
sai sun madammar na lakharina wa saqimun ba da gardama ba malabasnahu bil ara'i wa Wa huwa saqim.
huwa saqim sai afala tazakkaruna safuna da yusiruna Ƙwarai da saboda haka afala tazakkaruna Am lakum sultanun.
sultanun mubin Mm.
lana وإنا لنحن nusafun musabbihun المسبحون.
yubsirun afa bi azabina yasta'dilun yace to nan yuradu sakata zauna shay'un yuradu ma sana'a bi hadha no yace ga hisabi hisabi zana no bima abin nan yace sab isbir ala ma yaqulun no bima nasu yawmal hisab wa ma khalaqana as-samaa wal arda wa ma bainahuma badila da asaba da dir Mm.
ba a hana ba gaskiya ne ruka'an Haifu haifu asaba asaba wacce ya ina wastayaqin.
kulla banna'in wa gawwas Eh, zikira dir wa innahum Inna indana lil lil-mustafaina mustafaina.
lakhiya Gaskiya.
saboda haka sai yace ga mihadu gaban ka dau- lura fabisal mihad Haza.
hada ya zuquhu ga ga- ga- abin nan sai ce ga ta nan gafaru daura wa ma bai na humal azizu da gafaru ko wani bauna azimu Mm.
yace ga sai min dinin ka kara min din guda biyu kuri da kumsa to ta kumsa Kuma ba haka ba?
Eh, gaskiya ne.
So da haka yace alami na adab da kara me wala ta'lamunna naba'ahu بعد ba'da حين كان gaskiya واحد القهار بكذا me khalaqa samawati wal arda bil hajji yukawiru al-layla ala an-nahar yace fattaquni la ya'lamuna fattaqun والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوه يعلمون ولقد ضرر ضربوا الناس للناس اليس الله بعزيز ذي انتقام في ذي انتقام كركزونا gaskiya ne wala in sa'alta ga bihi yastahzi'una fa idza massa asal insana durrun da ana muhsinina da yanzuruna muhsinin ba dai karka ayati gaskiya fa ne idza hum qiyamun yanzurun wa ashraqat al-ardu bi nuri rabbiha gaskiya ne yace in ne har abada ba ta mace ba
allazi ne ya hamiluna al'arsh eh gaskiya ne yace wahidul qahar wahidul qahir da kumsa al-yawma al-yawma tujzi kullu fi ma kasabat yace fi dalalin ma da kumsa wa qala fir'aun Wa qala fir'aun.
zaruni yace ga ga abuna kaga jabberin da kumsa wa qala fir'aun mutakabbirin jabbir Eh.
yace yace ga azabi tana da kumsa annahu yuraduna yuraduna alaiha.
No.
ce haka za a basir ba a- ba a rasa ba gaskiya ne al-khalqu na kalbin samawati ya ce ga ta rabbi alamina menene hitu masawal mutakabbirina Fasbirina.
fasbirina wa dallahi Mm.
ya ce gaba ga lil mushrikina allazina la yutuna zakata Atahum bila sai wa hum la yunsaruna wa amma samud fadinahum taglibuna akwai ta in ka duba fa da zikan allazina kafaru Na'am.
yace ga alimu dalil abidi huwa as-sami'ul alim wa min ayatihi ko?
Ayati gaskiya ne للعبيد إليه يرد إذا سئير وتر مريدي فريق في الجنة فريق في وإن السعير.
شاء الله نعم yace ga karibin ga karibin ya rashidi Yasta'jilu- yasta'jilu bi hallabina ya sai basirun kaji gardi
la khalaqa samawati wal arda.
a'a a basirun to basiru to
yau ya wallahi yace yunfiquna ba ai mukhalafa ba ko ba ai muhawara ba na'am إيه.
نعم.
الذين إذا أصابهم البغي يكون.
إيه.
وبما رزقناهم ينفقون ينفقون، إيه.
والذين إذا أصابهم البغي hum yantasiru to sai aka ce ga kafuru da lawali da na ga duka Lillahi.
eh, na ga- eh, eh, yawa to yace bil- bilbanina da ta'abuduna ka gane Eh.
ga karimi Ba- da ba- ba- alamina ba- ba- bayan bai zo a lalatin Eh.
sai wacce aka samu can a'a eh a can a can a can wai Eh.
so nake dawo da tambaya eh eh ma'in bai za a lazzatin lishari eh eh Cewa- a- eh yawa daga nan bara da ko baitin eh yawa yawa bara da ko baitin Eh.
eh na san maganar da ne kake so ka san Yawa, wajen da yawa.
nake a- maganar eh jahim eh da kafin ita kace ma eh ɗaya waƙa ai jahibi gaskiya jahibi kuma da irin sa- jahibi.
yawa yawa jahim yawa gaskiya ne da irin jahimi na gane abin yawa da to kake to so.
dawo da shi nake so mu mu dawo gaskiya ne eh, saboda Ga masu jahil- saurari, eh.
wato badali ne nake so in fada eh eh ya eh gabatar da wannan ya gabatar to da yawa to wannan to abin.
na'am na'am na'am kama la'afar ihu fi sawa'il Jahim.
eh eh Yawa, yawa Kala ita tallahi.
Kisa.
eh kwarai da kisa daga To ya nan gabatar da shayadi.
wannan eh shayadin ya ya fara gabatar da mata- wannan.
kawo sai ya kawo shayadi, jahili, eh jahili yawa ta biyo eh, baya.
nake so eh, in ce, eh, eh, sai yawa.
ce kawai mahaɗin Yawa.
waka Eh, To, kamar a baya ma ya yi mana irin wannan baitin nake ji ya ɗauki wani eh, sannan eh, ya- ya- ya yi An kwarai- yi kwarai kwarai da da gaske, ya yi kwarai irin da wannan.
gaske, eh.
Kwarai da To ‘yan gaske.
uwa masu saurare ya, da duba lokaci in kuka duba za ku ga cewa dama a wancan lokacin satin da ya gabata mun cinye muku kusan lokutan ku Kwarai da sannan a gaske.
ƙarshe aka ba ku dama a Kuma kira waya kuma aka waya samu matsalar sabis.
ta ƙi ba da haɗin kai.
Gaskiya ne.
To a yanzu ma dai muna ƙara ba ku haƙuri kai tsaye za mu koma wajen shi gwani domin ya ya zama tare da ku. Su saboda haka gwani yanzu masu saurare a shirye suke in ka shirya bismillah.
za a iya kira akan sufuli tara sufuli takwas biyar biyar biyar hudu uku takwas takwas sufuli tara sufuli takwas biyar biyar biyar hudu uku takwas takwas wannan za a iya kira akan wannan layin yanzu insha Allah eh wato kafin mu ci gaba akwai mal awwal mal awwal eh, wani awwal shek umar ya yi wasiƙa yake cewa eh lalle yana tare da mu kan magana iqzi fihi din nan magana iqzi daban fihi daban Idan wata wata ya taɓa nunawa a gurin darasu amma akwai magana guda ɗaya Eh, inda nake magana Eh.
in magana kalmar kazafa ce eh, ta wullawa eh.
to lallai ikzifi za ta zama a haɗe saboda mace ake wa umarni yawwa idan namiji ake wa umarni sai a ce ikzif yawwa kazafa ya kazifu ikzif eh, ya jefa yana jefawa jefa shi to Eh.
inda mace kake magana akwai ya'i da ake yin umarni da ita in mace ce sai a ce ikzifi eh, anti ya bint eh ki jefa shi yaki to don haka kaga maganar dole maganar su akan hanya take maganar su da take akan hanya sai da na karanto baya wala kar mananna alayka marrata nukhri zau hayna ila ummika to wannan magana ila ummika ita ta janyo dole yanzu ya fi ta dawo Allah ya ba mu hakuri Allah ya ba mu ga hakuri ikzifi lallai ikzifi wannan tasun ita ce daidai ikzifi kalma ce guda ɗaya da take maganar masu rashi maganar fi'ili amri ne wanda yake ana yi masa umarni da ta yi shi yi magana wannan duk bayanin da Ga- yayi eh to kusan kusan shine da mun bayanin eh na'am Shi na'am wannan fi'ilin asalin sa na kazafa ne na'am na'am su su wasu za su iya dauka kamar ikizi ne Eh.
ma'ana kamar ko na kwantsa to idan wannan shi za a ce ikizi Eh.
ma'ana kamar kaza kenan Eh, eh.
za a ce ikizi daban Eh.
to sai a ce fihi daban Na'am.
amma amma na shi kuma kazafa eh to in za a bada umarni za Na'am.
a- za a ce wa mutum ikizi na'am namiji ne kenan in kuma mutum sai a ce to ikizi to ana nufin ki jefa shi ikizi inda mace ta ce ikizi fiha misali ikizi fiha jefa ta Eh.
ikizi fihi Eh.
jefa shi misali Na'am.
saboda haka a haɗa suke eh ba su taɓa ba rabuwa su taɓa rabu Eh, wannan kalmar ɗaya.
to alhamdulillah maganar wallahi sai bayan na nutsu na shiru sai na ce to ya kamata a koma baya a karanto eh a a koma a koma baya a karanto abin nan saboda karwa mutane da to kokonto to alhamdulillah ai abin da abin da yasa abin da yasa na ga mu ka da mun zo mun zo mun tattauna da kawai wani yana kira bismillah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah da wa muke tare
Muhammad Sani je ka yalla bai bada ma tara.
to malam badumawa kana lafiya Fulasa kenan.
Na ce Allah alhamdulillah masha Allah na'am tambaya ko kuma karin bayani ko kuma abu
Kuma abokin lafiya lau. Ina da mai da shirin haka kira ba haka alim mun godiya da wannan shirin.
to wa da Allah ya Allah Allah saka ya saka da alheri.
alkhairi
Dan Allah ku dan rage mana filin mana fili sai wallahi.
na'am ake rage musu fili ana cinye musu fili wallahi.
to to to to kamar su ga biyar sai ba.
To shi kenan za a dinga bari in Allah da yanzu ma ka san in aka faro zance ne zuwa karshen shi ya fi ko dai ba je karshe ba a samu gabar da za a kwana saboda kar a yi kwanan daji.
Ko ba na asuri ko kansa ko.
ya ta alhamdulillah Yawwa! to to shi ne abin da ake magana. Allah ya saka da alkhairi.
Mutanen ta mun gode.
Na na masha Allah. Na sufuli tara sufuli takwas biyar biyar biyar sai kuma hudu uku takwas takwas shi ne layin da za a iya kira ta kai insha Allah. Na salamu alaikum. Na da wa muke tare.
Ya dan ƙara abin da ake Dan da- dan daga muryarka. Na masha Allah Malam Yusufu kana lafiya kokari.
Alhamdulillah ina yi wa gwanayi a bangaren alƙur'ani fatan alkhairi.
Na masha Allah.
Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya ƙara basira Masha Allah.
ƙara hana yawan su kuma a ƙasashen mu ba zan ce ma ya garuruwa su ba a ƙasashen mu ba.
A- a- Amin. ya Allah, Amin. ya Allah.
Ai shawara nake nema ku bani ni dai gaskiya ban yi karatu na tsangaya ba.
Na.
Ina zuwa da shawara za ku bani domin gaskiya ina da sha'awar a ce a ni ma ina shiga ina fita a cikin al'amura na alƙur'ani to kuma sai dai ga shi To.
kamar da a, kuka sani yawanci yanzu tsangayoyin ba mu da su da yawa.
Na'am.
amma wata shawara za su gane domin ganin cewa a na ɗan samu wannan abubuwan
To, to, to, to shi ke da Malam Yusufu ga gwani nan yana jin ka. Zai baka ansa in Allah da cikin minti ɗayan da ya rage mana in Allah da ko biyu.
aminci ɗaya Eh, ne Ko minti ɗaya ne ma ya rage.
Eh.
Tara ne zai magana.
To, ma- to ma yanzu.
a to a ga ga labi abin da nake gani cewa duk lokacin da mutum ya nemi wani abu na shawara to ya kamata a bashi abin da zai iya eh, dan amfani da shi shi dai alkur'ani koyawa ya sani littafin Allah ne duk wanda ya kokari a cikin sa to in Allah da zai samu abin da ya samu shine rabansa kuma ko ina yake akwai makarantu a tare da shi in Allah ya yarda to saboda haka wannan makarantun in Allah ya yarda inda ya je ya sami wani wanda yake haziki alkur'ani zai dora shi akan shawarwarin da suka dace wajen karanta alkur'ani da kuma haddace shi in Allah ya yarda a yan uwa masu saurare gaba daya dai a nan muka kawo shi wannan karshen shiri namu na taska alkur'ani sai kuma wani satin in Allah mai kowa mai komai ya nufa kuma ya kaddara mana haduwa da ku muna fatan Allah ubangiji ya saka wa kowa da alkhairi kuma kwanukan nan masu albarka Allah ubangiji ya sanya mana daga cikin wanda muka dace da su Allah ubangiji ya rufa mana asiri Allah ya mana yalwa arziki Allah ya sa mu gama lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalam wa rahmatullahi ta'ala baiwar da kai mani da ka daɗo ta yanzu ma bangar kuwa ta tsari dan zan shige fama ka nufa na cin mahako ba dan iyawa ba